أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya nuna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya nuna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara ba ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lahira a farko sai da na maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mun kwana a cikin kitabul jana'iz littafin da ke bayani akan hukuncin janaza duk abin da ya shafi janaza abin da ke da alaka da janaza to su ne al-Imam Bukhari yake bi kwara-kwara na musu babi babi don haka yanzu za mu tashi sabon babi mun kare wancan babi shine babu man yadkhulu qabra al-mar'a babin wanda ya shiga kabarin mace misali to shi muka kare jiya yanzu za mu tashi babu salati ala shahidi ko babin yin sallah kan shahidi abinda ake cewa shahidi shine wanda ya halarci fagen daga kuma yi wafati a can yayin shahada a fagen daga a buga ya buga a buga ya buge a buge shi ya buga a sare shi ya tsara har Allah ka rayuwar shi ya shahada to shi ake ce mashahidi mutaraki wanda ya halarci fagen daga to in yayi wafati ana mai sallah ko ba a yi mai sallah to don haka al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan tarjuma mutlaqa ma'ana ya wawaita ta wawaita da ya mata sai ya kawo ta ba gefe bai ce ana yi masa sallah ba bai ce ba a yi masa sallah ba sai dai ce hukuncin ita sallar yan ce hukunci zai iya ɗaukar ba a yi zai iya ɗaukar ana yi don haka yanzu kawai ana so a san hukunci abin da ya sa limamin bukari ya kawo kamar al'adarsa ce da ya saba duka matsalar da ke da saɓani in ya zo a wajen tarjama to zai yi mutulakar tarjama ce ma'anar mutulakar tarjama sai ka rasa ina fuskanta sai tsaya tsakiya a mararraba saboda la'akari da in ya kalli nusus nassosan da ke cewa ana yi sai ya gama kallonsu sai waɗanda kuma suke cewa ba a yi sai su hararo shi don haka sai tsaya a mararraba sai ce babu salati ala shahidi wannan babu yana magana akan hukuncin yin sallah ga wanda ya shahada a fagen daga domin me al-imam bukhari ya kawo hadisai guda biyu ne na farko dai yana nuna cewa ba a yin sallar kwata-kwata wanda ya rasu a fagen daga ma'ana ya yi shahada a fagen daga za ka sai an ce ya yi shahada ba a ce wanda ya mutu domin allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala ta kulu liman yi kutadu fi sabilillahi amwata bal a haya'un za ka ce ba a ce sun mutu ba can matattu ne a a waɗanda suka yi shahada dai to saboda haka sai ce al-shahidi to hadisin farko zai nuna cewa ba a yi shine hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari ɗayan kuma yana nuna ana yi shine hadisin Uqbatu bin Nafi' Uqbatu Amir na'am to saboda haka sai ya zama cewa wannan saban ne al-Imam Bukhari ya tafi kuma wannan saɓani tun daga waɗannan hadisai aka samu saɓanin mazahib don haka al'imam shafi'i da imam malik da ishaq ibn rahawai a wata riwaya sun tafi akan cewa shahidi la yusalla alaihi wanda ya shahada a fagen daga ba a yi mai sallah haka kawai za a je a rufe shi kamar yadda ba a mai wanka haka za a je a rufe shi da jinin shi kace kace ko ina jini ne jikin shi tufafin shi jini ne ba ka za a rufe shi وإليه ذهب أهل الزاهد أهل الزاهد sun tafi zuwa ga wannan cewa shahidi ba a mai wanka ba a mai sallah suka kafa hujja da wannan hadisi na Jabir da zamu karanta Jabir bin Abdullah al-Ansari sannan Ibn Abi Layla da Hasan al-Basri eh sannan kuma da Ubaydullah ibn al-Hasan da Sulaiman ibn Musa da Sa'id ibn عبد العزيز ده إمام الأوزاعي ده إمام الثوري ده أبو حنيفة ده أبو يوسف ده محمد بن سيرين ده إمام أحمد بن حنبل أو رواية ده إسحاق أيضا شيما إسحاق بن راهوية أو رواية ده سنت إلى أنه صلى عليه أنا مولد شهادة أفجن ده صلى wannan shine zancen mutanen Hijaz suka kafa hujja su kuma da wannan hadisi na Uqba radiyallahu ta'ala anhu to kaji dalilin man shaqul khilaf abin da ya dauko ya tono ya kawo dalilin wannan sabani waɗannan hadisi guda biyu na
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من اثر عقله في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقران فاذا اشير له الى احدهما قدمه بالله وقال الا شهيد على هؤلاء يوم القيامه وامر بلفظهم في ايمانهم ولم يرسلوا ولم يصلى عليهم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يجمع بين الرجلين من أطلاب أخذ في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا تدم قال حدثنا الليث يجي ليس بن سعد يا تدم قال حدثني ابن شهاب يجي حقيقة محمد بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري لا تنتدني أن عبد الرحمن بن كعب يا كربولك عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله يا كربولك جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد أبن جابر بن عبد الله الأنصاري يجي maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zamo yana haɗawa tsakanin mutum biyu daga waɗanda suka yi shahadar nan abu hudu sai ya haɗa mutum biyu fi saurin wahidin a tufafi ɗaya a tufafi ɗaya a littafani ɗaya don haka malamai suka yi maganganu a kai wasu suka ce fi saurin wahidin ai fi ƙabrin wahidin a ƙabari ɗaya abin da ya sa an ambaci ƙabari saubu لأن الثوب يستر والقبر يستر tufafi in kasa yana rufe ma al'aura yana rufe ka ko to haka shi ma kabari sutura ne ga mai shi to kallon shi sutura ne ga mai shi sai aka ambace shi saubin wahid saubin sai aka ambace shi saubin tufafi ma'ana kalle wasu suka ce a'a ala zahirihi yana kan zahirin shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana hada mutum biyu daga waɗanda suka shahada na Uhud sai musu likafa ne da sai a sai annabi su cikin likafa ne da haka wasu suka ce wasu suka ce a a ba zai yi haka ba in ka dauke shi akan haka to can gaba zancen gaba zai warware maka wannan fahimta to wasu suka ce a a abinda ake nufi thawbin wahidin likafanin da zai ishi mutum ɗaya a yalwace to shi ne maza Allah kan raba ma mutum biyu kaga duk mutum biyu an haɗa su a likafanin mutum ɗaya an fahimta amma kyallen da yau na mutum guda ne amma ba an haɗe su an naɗe su ga wuri guda ba a'a kyallen da ke isar mutum ɗaya sai a raba mutum biyu kaga jama'a bainar rajulaini fi saubin wahid a tufafin mutum ɗaya to wannan wasu suka ce shine in muka ƙara gaba za mu ji dalilin da yasa ba za a ɗauka a naɗe su alikafani ɗaya ba ne to a atla uhudin waɗanda suka yi shahada nan a uhudu an san sahabbai sun yi shahada a uhudu domin an samu jarrabawa an samu jarrabawa wajen mutum saba'in sun yi shahada daga sahabba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma dalilin haka dalili ne Allah na nufin rahma da jin kai da baiwa a gare su amma ba isi abin da ya kawo abin to saba umarnin manzo Allah ne kawo abin to amma cikin hakan sai Allah sanyo jarrabawa aka samu jarraba mai nauyi yaki ya juya sai ga shi hasabai sun shahada to waɗannan da suka yi shahadan nan irin su sayyidina Hamza irin su Mus'ab da sauransu to irin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hada mutum biyu a tufafi ɗaya sun mai ƙolo sannan sai ce ayyuhum akfaru akhzan ayyuhum akfaru akhzan lil qur'an wane ne yafi cikin su wane ne yafi haddace abu mai yawa a cikin qur'an kaga tun daga nan zaka gano watan su sahabban kansu hawa hawa ne ta fuskar ilimi ta fuskar ilimi hawa hawa ne ba falan da suke ba hawa hawa ne domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin su wane ne yafi haddace abu mai yawa cikin alqur'ani cikin su wane ne yafi haddace abu mai yawa cikin alqur'ani ayyuhum aktharu akhdan lil qur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima in akai musu nuni zuwa ga daya in akai masa nuni sallallahu alaihi wasallam zuwa ga mutum daya qaddamahu fil lahdi sai ce to shine mafakin tunda shi yafi haddacewa ma'anan ba dole sai ya haddace alkur'ani su kutu ba a wannan ya haddace iri talatin amma waɗannan ba su wuce goma goma ba sai maza Allah ce to wannan shine babba kenan wanda ya fi haddacewa da yawa wanda ya haddace talatin ya fi yawa ko ko wanda ya haddace goma sauran abinda suka haddace bai wuce hizib biyar biyar ba sai maza Allah ce to wanda ya haddace goma nan to shine babba kenan sai a gabatar da shi kaddama ku sai manzo Allah sallallahu alaihi ya gabatar da shi a bango na gabas kasan shi lahadu din za a yi babban rami ne haka ya kai babban rami mai zurfi sai a kwarkware bangon gabas kwarkware bangon gabas shine lahadu kamar yadda zamu karanta a can gaba ya kwarkware bangon gabas to sai a swaka mamacin a ciki in an swaka sannan sai a zo a dance da bulo sai a dace da bulo in an dace da bulo sai a yaɗe shi kenan kaga wannan ya zamo kamar waton falo amma iyar ba tsakiya take ba idi ana ganin ta a an dan kaikaita shi ne lahadu din eh an dan kauce matsakiya lahadu kenan eh walan ajidu min dunihi multahada to saboda haka قدمه في اللهج سيما الله قبات الدوان يتحدث أبو ميوة شن القرآن في اللهج أشكن قبر الدن وقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي أنا شهيد كاغا تشيوا قدمه سي أقبات الدشي فأي كاغا تشيوا أقبات الدشي في اللهج يا نونا بالكفة دي بيوسك إلا كفة دي بيوسك دي كفة دي بيوسك أما تند أكتشي بري وانيني يفهدت من يوى لك القرآن هاتي ونمي to sai a gabatar da shi gaba to sannan a biyo baya قال انا شهيد على هؤلاء من الله صلى الله عليه وسلم ce kun ga waɗannan dinnan ana shahidun ni shaida ne zan tsaya gaban Allah in shaide su ranar tashi alƙiyama ranar tashi alƙiyama ana shahidun ala haula zan yi shaida ga waɗannan kaga ma'ana alanan tana da ma'anar lamin domin ala a larabci in kaji an ce ala to kamar abu mai nauyi a kai ne kamar a ce ana li na kaza li alaihi kaza ina bin shi kaza amma da an ce lahu alayya to shi ke nina da'a lahu ya yi addu'a gare shi amma da'a mai kyau kenan yan ce da'a alaihi ya yi mugun addu'a kenan don haka ala nauyi ce amma lami alkhairi ce kuma abin nan ce to amma da yake haruffan jarra suna aron gidajen juna sai kaga ala ta yi aiki wurin lami kaga nan wurin lami ne ana shahidun ala haula'i ma'ana ana shahidun li haula'i ran tashar kiyama zan yi ma waɗannan shaidar kyakkyawa cewa sun ba da jinaidansu saboda Allah sun ba da rayukansu saboda Allah lallai sun ba da rayukansu saboda Allah kuma zan shaide su gaban Allah ranar tashi alkiyama yadda suka yi kulla ciniki da Allah ba su canza ba su ba su warware ba ba su tada ciniki ba inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum bi anna lahumul jannah يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا wannan alkawali da suka yi sun sai wa Allah rayukansu sun sai wa Allah jinainansu sun sai wa Allah dukiyoyinsu to ba su saba ba ni shida ne ba su saba wannan alkawali da suka yi da Allah ba kaji shaida da manzo Allah zai mashi idai da tashi alkiyama وأمر بدفنهم في دماء مسلم ظن لا بعد أمرني أعرفه سوچكين جنين سبا أوانكي سبا ولم يغسلوا إن بكاني با في دمائهم ولم يغسلوا إبا أوانكي سبا شيني معنا ولم يصلى عليهم كم بأي مصلى با كاغا دوانا وأنشم معلمين سكا كفا هجة أكن جوا شهيدي با أي صلى با صلاة الشهيدي وأني شهادة شهيدي متركي با أي مصلى waton abin nan sallah ba a yi masallar janaza shahidi mutarki ake magana domin mun tuno in mun tuno shuhada suna da yawa mun karanta a cikin sahih bukhari din nan shuhada suna da yawa wanda ya rasu a ciwon ciki shahidu wanda ya mutu a kone ya wuta shi ne gobara shahidi ne wanda ya nutse a ruwa shahidi ne wadda ta mutu wajen naƙuda wajen haihuwa shahidiya ce haka dai ya zano su da yawa wa gari ku shahidun wa kaza shahidun wa kaza shahidun to waɗannan daban suke duk waɗannan ana musu wanka ittifaqan babu sabani amma wannan wanda ya shahada a fagen daga shike da sabani kaga yanzu dai wannan a hadisi na Jabir bin Abdullah al-Ansari yana tabbatar da ba a yi musu ولم يصلى عليهم تقاتل إليهم طيب
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عمرة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على ميت ثم صرف الى منبره فقال اني معاذ لكم وانا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حولي الأعلى وإني أؤيد مفاتيح هذا العقل أو مفاتيح العقل وإني والله وأخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا بها
kafin mu wuce wannan hadisi ƙarin bayani akan hukuncin sallah ga shi wanda ya shahada a fagen daga kamar da muka karanto watan akwai saɓani a wajen malamai tun daga sahabbai na cewa ana yi masa sallah ko ba a yi masa sallah ana wanke shi ko ba a wanke shi to wannan dai akwai saɓani wajen wanke shi watan duka babu saɓani sai abin da aka rubuto daga sa'idun musayyibi daga hasanu hasanun da abi da hasanun abi hasan cewa ana wanke shi ƙala abinda suka ce ma mata mai yidu illa ajnaba abin da yasa za a mishi wanka ba wani mamaci hadisin ba wani mamaci da zai yi wa fati sai yana da jaraba to ibnu abi shayba ya ruwaita anhuma daga gare su bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce wa an al-hasan bi sanadin sahihin haka nan daga hasan bi sanadin isnadi ingantacce annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam amara bi hamza manzo Allah sallallahu ya bada umarni a wanke hamza fa gusila radiyallahu ta'ala anhu wasu kuma suka hakaito kaga dalilin masu cewa ana wanka ga shi wanda ya yi wanda ya shahada sha'abi amr ibn sharahil ash-sha'bi an ruwaita da gare shi da waninsa suka ce hanza hanzala hanzala tun rahib wanda ake cewa ghasilul mala'ika wanda ya rasu din nan mala'iku suka mai wanka suka ce ga hanzala ya rasu mala'iku sun mai wanka don haka ana mamaki ana yin watan watan wanka ga wanda ya shahada to abinda amsar da malamai suka ba su suka ce abinda yasa mala'iku suka wanke hanzala ba wankan gawa suka yi masa ba ko wanka irin na da ake yi mamaci wankan janaba da suka yi hanzala abinda yasa hanzala ko da ya sadu da iyalin shi wasu ce yana tare da iyalin nashi a wannan halin aka yi kuwa yaki da ya zabura ya hito bai koma bai koma ko wankan bai tsaya baya yi ba bai tsaya wankan jini ba saboda ya ba Allah rayuwarsa ya ba Allah jininsa ya ba Allah komai don haka ba tsaya shawara ba tsayawa ko shiri ba kawai ya fito don haka mala'iku sun san da hanzala ya fito na da janaba don haka ne da yi wa fati yin shahada suka mai wancan wankan janaba wanda yaƙi mai bari ya tsaya ya ba. Abdurrahman Suhaili a cikin ya kafa hujja da cewa a cikin barin yi wa shi shahidi wanka ta shi shahidi Allah ce rayayye. To wa zai wanke rayayye? Eh Allah tabaraka wa ta'ala ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kada ku zaci kada ku dauka waɗannan da aka kashe su saboda ɗaukaka addinin Allah shahidai kenan kada ku dauka sun mutu to tunda Allah ya ce kada ku dauka sun mutu to ba a dauka sun mutu da haka ba za a yi musu wankan gawa ba in ka in ka in kai musu wankan gawa ka dauka sun mutu kenan haka wasu suka ci don haka al ahya'u min rabbihim yurzaqun saboda haka wannan jini ma ba a so a wanke shi domin wannan jini zai zo na tashi alkiyama ya fi almiski kamshi ya fi almiski kamshi yana kyalli yana kuma kamshi wannan jinin to saboda haka ake so a bar su da shi eh maganar sallah kuma kamar yadda aka yi bayani tana da maganganu da yawa akan wato ana yi masa sallah ko ba yi masa sallah kamar yadda yadda waɗannan watan hadisai suka kawo da yawa حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم خرج يوما فصلى على اهل اهد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أوتيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنسي هذا صدق اللورا وانشد ما أي عبد الله بن يوسف التنسي الدنيا wancan hadisin da ya gabata na Jabir shi ma daga Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi al-Imam al-Bukhari ya karbe shi to wannan din shi ma daga Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi wancan da yace Abdullah ibn Yusuf at-Tinisi qala haddathana al-Laysu qala haddathani ibn Shihab kaga shi kuma wannan shi ma kuma Abdullah ibn Yusuf Laysu ibn Sa'ad sai Yazid ibn Abi Habib an Abi Khayr to kaji bambancin su يزيد بن أبي حبيب دق أبي الحير عن أقبة بن آمر يا كربولة أقبة بن آمر أن النبي صلى الله تعالى وسلم خرج يوما يجي وترانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يافتا فصلى على أهل أخد سيي صلى قا ما أبو تاما كبرتا من تهود وأن سكي وانشاء أهد صلاته على الميت إذن صلى الشيء alal mayyiti ga mamaci wannan malamai suka ce salatahu innan sallatin nan ai da ani irin su al-Imam an-Nawawi sun tafi akan cewa addu'a ce manzo Allah ya tsaya musu irin addu'ar da ake yi wa mamata addu'a ce yi musu ba sallah bace yi musu abinda suka ce kenan amma sun ce dai sallar ce irin wadda ake wa sallar janaza ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Uhud summan sarafa ila al-minbar fa qala sannan sai ya watan juya ila minbari zuwa minbari a wata riwaya ce summa summa sa'ida al-minbar sannan sai ya hau minbari ya tattaka ya hau minbari fa qala yace inni faradun lakum ni faradun lakum mai gabata ne gare ku in an tuna wannan faradu wannan kalma ta gabata kuma an yi bayanin abin da ake nufi da ita abin da ake nufi da faradu waɗanda za su gabata domin su tanadan ma waɗanda za su zo bukatunsu kamar za a yi wata hidima to hidiman nan za a je da taro da yawa in aka ce za a hidima kowa zai tafi wa zai nemi masauki a ranar za a nemi masauki wa zai tanada musu abinci a ranar za a tanadi abinci wa zai tanadi abubuwan da ake bukata a ranar sai a ce a to bari a ware wasu sai su gabata to wanda za su gabata ɗin su ne faratu sun gabata ne don su shirya ma masu zuwa bukatun masauki ne abinci ne menene ko menene ne to sai a ce faratu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haƙiƙa ne faratun mai gabata ne zan riga ku in ji in jira ku don in yi muku tanadi kafin ni farkon lokaci wa ana shahidun alaikum kuma ni zan yi muku shaida gaban Allah cewa lallai kun ba Allah rayuwa kun ba Allah jinahin kun ba Allah dukiyoyin kun ba Allah komai na wa inni wallahi la anzuru ila hawmi al'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu zancan nan da nake da ku wallahi kaga rantsuwa don haka malamai suka ce ashe mutum zai iya rantsewa cikin labari ko da ba neman rantsuwa ba neman shi aka yi da ya rantsa ba ya iya rantsewa ko da ba neman shi aka yi da ya rantse ba ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana rantsuwa yana ce wa inni wallahi haqiqani wallahi la anzur ila hawdi al'ana yanzu zancen nan da nake da ku ina ganin tafkin nawa wannan tafkin na alkausara yanzu maganar nan da nake da ku ina ganin shi yadda yana daga cikin bada labarin gaibin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa inni uditu mafatiha hazainil ardi wa inni haqiqani an bani wato mafatih mabudan taskokin ƙasa an bani mabudan taskokin ƙasa aw mafatiha aw mafatihal ardi ko kuma rawi na shakka mafatiha hazainil ardi ko mafatihal ardi yace don haka sai ya kawo su lafazin guda biyu saboda takatsantsan da amana a cikin riwaya kada a faɗa ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda bai faɗi ba don haka sai a kawo su gaba ɗaya in mafatiha khaza'inil ardi yace to gashi an kawo an dace in kuma mafatihal ardi yace to gashi an kawo an dace wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku wa inni haƙiƙa watan ba na ji muku tsoron an tushriku ba a ji ku koma mushrikai bayana ba na ji muku wannan ko kaɗan ba na ji muku tsoron haka nan ko kaɗan ma'ana ba za ku koma mushrikai kagare ba bayana wannan malamai suka ce abinda ake nufi gaba ɗaya umumi manzon Allah ke nufi ba za ku yi ridda ba gaba ɗaya ɗinku ko kaɗan amma an samu ɗaiɗaiku jefi jefi waɗanda hukuncin kaddara ta cimma sun yi rinja bayan wafatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to nan abin da ake nufi gaba ki ɗaya ɗan ku ba za ku canza addini ba ko kan ba na ji muku tsoron haka ko kan to me nake ji muku tsoro walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha abin da nake ji muku tsoro gogoriyo cikin duniya don in ta bungulo din nan to za a yi ta in ba kai ba ni wuri cikin tarata yaki halai yaki haram da gaskiya da ƙarya sai an tara ta da kyakkyawa hanya da mugunya sai an tara shi nake ji muku tsoro an tana faso domin za ku yi gogoriyo ina ji muku tsoron gogoriyo fiha ai fi talabiha fiha fi jam'iha cikin tara ta cikin neman ta duk abin da nake ji muku tsoro kenan to wannan menene yake tabbatarwa shi kuma yana tabbatar da abin da ya sa al-Imam al-Bukhari ya kawo shi don ya tabbatar da ya kafa hujja da cewa ana sallah akan shahidi saboda ga shuhada Uhud manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya tsaya akan su ya musu sallah salatahu alal mayyit salatahu alal mayyit irin sallar da yake yi watan da mamata wannan ya sai suka kafa hujja da shi cewa al-imam al-khattabi yace wannan annabi sallallahu alaihi wasallam qad salla ala ahli uhud ba'da mudda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga mutanen uhud bayan lokaci yayi tsawo fadalla ala anna shahida yusalla alaihi kama yusalla ala man mata haka fa anti yace kamar ana sallah ga shahidi kamar wanda ya mutu ma akan shimfidarsa akan gadansa ana masa ana masa sallah shi ma wanda ya shahada ana masa sallah haka al-Imam al-Khattabi yace don haka zuwa gare shi ne Abu Hanifa kaga sa Imam Malik su muka gabatar da zancen su cewa ba a yi mashahidi sallah amma su Abu Hanifa sun tafi akan wannan cewa ana masa sallah kuma a ciki akwai mu'jiza ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana nan duniya amma yana ganin tafkinsa tafkin alkawfara wannan kaga mu'jiza ce kaga hadisi shi ma yana karantar da mu'jiza ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan kuma yana ƙara karantar da wata mu'jiza cewa uqiya an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha khaza'in al-ard an ba shi mabudan taskokin ƙasa mabudan taskokin ƙasa suna da hannun annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama don haka cewa wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma Allah wal qalam ko ilmu Allah wal qalam dan ba abu ne mai shikali ba wani wanda yake tarwai karara amma maza Allah tasko mabudan taskokin kasa mabudan taskokin kasa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama
باب باب دبل الرجلين والثلاثة في قبر
باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر نعم طيب. مهم. طيب. babi kenan da yake magana akan rufe mutum biyu ko uku a cikin kabari ɗaya me hukunci ana yi ko ba a yi shi ne don haka na alimamu bukhari sai kawo mutu kasar jama babu da fitar rajulai wa kala su kabarin wahida a rufe mutum biyu ko uku a cikin kabari ɗaya a rufe su a cikin kabari ɗaya
حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن سعد أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين رجلين من أهل العروض حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أخبره أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد وأن الحديث سعيد بن سليمان يا ذن صدم قال حدثنا الليث يتي ليث بن سعد يا ذن صدم قال يتي حدثنا ابن شهاب يتي ابن شهاب يا ذن صدم عن عبد الرحمن بن كعب يا كركلك عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله yace san dai Jabir da Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma ya dala tabbata gare su akhbarahu ya bashi labari anna nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana yajma'u bayna ar-rajulayn min qatla uhud yace haqiqa tabbas manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zama yana hadawa tsakanin mutum biyu daga waɗanda suka yi shahada dinnan a Uhud waɗanda aka kashe su dinnan a Uhud suka yi shahada to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan hada mutum biyu watan watan a cikin kabari daya kaga can fi thawbin wahidin nan kuma kaga watan bai yi bayani ba fi qabrin amma yana da ma'anar fi qabrin din yana hada su a cikin watan kabari daya min qabla uhudin din mutum biyu daga waɗanda suka yi shahada a uhudu ko wanda aka kashe a uhudu mazalla na hada biyu biyu yana musu kabari ɗaya biyu biyu yana musu kabari ɗaya ko ma uku uku yana musu kabari ɗaya to wannan kaga abin da yake karantarwa wancan hadisi da ya gabata yana karanta da shi ko ba a kawo shi ba abinda ake so a fahimta a nan za a fahimta amma me yasa Imam Bukhari kuma ya sake maimaita shi tarjama ya sake mai bari ya ware shi can yana magana ana mai sallah ko ba a mai sallah nan kuma maganar ruhewa ce maganar ruhewa ce don haka sai ita kanta ruhewar sai aka yi mata tarjamar ta mustaqilliya saboda ni saboda yana da yalwar riwaya in an lura wancan ya karbe shi ne daga Abdullahi bin Yusuf at-Tinnisi wa'ancan riwaya guda biyu daga Abdullahi bin Yusuf at-Tinnisi ne amma wannan daga Sa'id ibn Sulaiman ne kaga yana da yalwar riwaya shi dai hadisin ne in an lura takan Jabir na Abdullah al-Ansari shi da hadisin dai na Jabiru shi din dai ne amma kuma ya karbi shi ta hanyoyi da yawa don haka tunda yana da su ta hanyoyi da yawa don haka sai ya ga yalwar tarjama zai sa yalwar riwaya zai sa ya yalwata tarjama shi kuma na saboda haka sai mu tsaya a nan daga cikin abin da malamai suke faɗa suka ce taklifi yana faduwa bil mauti da mutuwa yana faduwa bil mauti da mutuwa abinda yasa taklifi ke faduwa bil mauti da mutuwa wadda bai halatta mutum ya kurawa mata kallo ba yanzu sai shari'a ta bashi damar ya kama ta ya rika ta shigar da ita kabari haka taklifi ya ba ta saboda wafati ɗaya kenan sannan shari'a ba ta yadda da baligai biyu su kwanta wuri guda ba kai ko matasa ma da sun kai shekara bakwai bakwai to abinda fuka haɗu suka ce a raba wurin kwanan yara kasu zan suna kwana cinkushe wannan kugun wannan wannan kugun wannan a rarraba musu wurin kwana mazan a rarraba musu wurin kwana daban da mata su ma mazan wasu wasu din ma a wawware su to amma saboda mutuwa ta ɗauke taklifi sai ga su ana gwaggwa masu a cikin kabari ɗaya za ka suka ce taklifi yana tsaraya bin mawuce Allah ya rufe maka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين